الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد وتا يوم وتا ربيع الأول shekara 1447 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da biyu ga watan tara shekara 2025 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu sala wallafar ashek muhammad salih al-tsaimin alaihi rahmatullah yan uwa jiya idan ba a manta ba malam ya shiga yi mana bayani ga dangane akan abin da ya shafi karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah malam zai kawo mana surori da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin salloli guda shida na ce sallah guda shida har da sallar juma'a kenan insha Allah ta'ala malam ya fara da sallar asubahi mun karanta hadisai guda biyu zamu tashi akan na uku قالت وروى مسلم أيضا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه باب مسلم يا فتد حديثي دق جابر بن سمرة الله كان مسير ده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاب والقرآن المجيد النبي إرادة أمسي سأرة تبتا أغريشي يا كسنتي ينا كرنتاوا أسلر أصباهي بسورة قاب والقرآن المجيد وفي رواية بقاف والقرآن المجيد ونحوها وترواية ركما يتي النبي كان كرنتا صلى الله عليه وسلم سورة قاف والقرآن المجيد دوات السورة ما كمان سيرتا معنى إذا سورة قاف النبي كان كرنتا تاني أسكرك أقدا sai samu ta sura makamanciyarta wacce bata karasa ta tsayi ba sai karanta a cikin raka'a ta biyu wannan hadisi yan uwa akhrajahu muslim fi kitab as-salah bab al-qira'ati fi as-subh wa li ahmad bil waqi'ati wa nahwiha yadda yazo a cikin ruwayar imam ahmad dan hanbal shine annabi yakan karanta ira da aminci tsara tabbata a gare shi bil waqi'a suratul waqi'a kana idza waqa'atil waqi'a yakan karanta ta wa nahwiha ita ma idan ya karanta ta a raka'a ta farko sai karanta wata makamanciyarta a cikin raka'a ta biyu wa rawal bukhari an ummi salamata radiyallahu anha qalat imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga uwar mu'minai ummu salama Allah ya kara mata yarda tace shakautu ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam anni ashtaki tace na kai kuka wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ba ni da lafiya shine ashtaki ba ni da lafiya kala wannan ya faru ne kuwa lokacin da aka yi lokacin da aka yi aikin hajji kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da ita tufi min wara'in nasi wa anti rakibatu ki tawafi ta bayan mutane kina haya akan dabba saboda rashin lafiyar ta ta da raunin da jikinta yayi ba zai ba ta dama ce wannan zagayen guda bakwai a ƙasa ba ba za ta iya ba saboda akwai rashin lafiya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata dama ya ce ta hau abin hawa ta yi zagayen nata akan abin hawa yayi babu matsala daga nan malami suka ce ashe idan mai dawafi ba shi da dama ba zai iya zagayen ɗakin Allah a ƙasa ba saboda wata larura babu laifi sai ya hau kan abin hawa sai dawafin akan abin hawa yayi insha Allah ta'ala saboda addini musulunci addini ne na sauki ba addini ne na tsayi ba ma ja'ala alaikum fid dini min haraj وفي رواية وترواية رأيتي إذا أقيمت إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون النبي يتم da zarar an ta da sallar asubahi to sai ki je ki dawafinki akan raquminki wannasu bisalluna mutane kuma suna sallar su malamai suka ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya umarce ta ta yi sallah ne a wannan lokaci saboda kada idan mutane ya zo kanta saboda ya kare ta daga idan mutane lokacin da aka yi sallah azbahi kamar yanzu kaga akwai ragowar duhu akwai ragowar duhu har sai bai gama fitowa ba to sai ta je ta yi tsawafin ta kuma lokacin da ake cikin sallah kaga mutane suna ta sallah ga duhu ga kuma ana sallah sai ta je ta yi tsawafin ta ta gama ma wani ma bai san ta zo ta yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata wannan umarnin kuma ta cika wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul hajji babu man salla rak'atay at-tawaf fa qubtu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ummu salama Allah kara mata yarda tace sai nayi tawafi a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musalli ila jambil baiti yana salla a gefen ɗakin ka'aba ya qara'u bituri wa kitabin mas'ur shine muhallin shahid ma'ana sallar asbahin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wannan ranar da ta dawafi ya karanta suratul qur wa kitabin mas'ur fi raqi mashhur zuwa karshen ta sallallahu alaihi wasallam yan kuma muna lura da abubuwan da annabi yake karantawa ko sallallahu alaihi wasallam روى النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إمام النسائي يا فتد حديثي أتكين سنة ناسا دقا ونمتن دقا صحبا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دقا النبي إرادة أمتي سارة ثبت أغريش أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi karatu a cikin sallar asubahi sai karanta suratul rum alif lam mim ghulibatir rum sai karanta ta yana cikin karatu alta basa alai sai karatun ya rikice masa sai karatun ya harfe masa sai sa da dash dash dash ma'ana hadisin bai zo karshe ba kiran ya yanke shi ne ya kawo iyana me da dalili saboda so yake ga ga maka kai iya abinda annabi yake karantawa ba labarin hadisin da kake so ya kawo maka ba ya ɗauki inda yake so ya maka istishari da shi ne sai ya kawo maka ragowar hadisi shi ne da annabi ga masallar tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya tambaya ya ce a cikinmu nan akwai wanda suke zuwa su sallah ba tare da cikakkiyar alwala ba ma'ana ba sa yin alwala cikakkiya yadda shari'a ta tsara ta zo su yi alwala annabi ya ce zuwan da suka yi haka shi ya sa na samu wannan matsala a cikin sallata kamar yadda ruwayar ta nuna sai dai ruwaya ce akwai iftirabi a cikinta hadisin bai inganta ba ma'ana akwai matsala a cikin ruwayar hadisi sauran hadisan da suka gabata insha Allah ta'ala sun wadatar hadisi na shida rawa muslimun an amru bin hurai radiyallahu anhu imam muslim ya fitar da hadisi daga amr dan hurai Allah kara masa yarda annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fil fajr wal layl idha as'as yace naji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karantawa a sallar asubahi wal layl idha as'as wata sura ce kenan idza shamsu kuwirat ita yake nufi dan wallal idza as'as ai ba sura bace ko aya ce daga cikin suratul suratu at-tafwid wa rawa an-nasa'i bi lafdin imam an-nasa'i ya fitar da hadisi da lafazin yaqra'u fil fajr yana karantawa a cikin sallar asubahi idza shamsu kuwirat kaga ya fito da ruwaya ko yana karanta idza shamsu كورت إذا النجوم انكدرت حديث نبكي روى الإمام أحمد الرجل من من آل المدينة إمام أحمد يفتد حديثي يتي دقا ونمتن دقا تكم متانا مدينة أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم شي wannan sahabi yayi sallah bayan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma mu lura da kyau a cikin hadisi na biyar da muka karanta za ku ji an ce ar-rajulun min ashabin nabi daga wani mutum ko wannan ma na bakon sai aka ce an rajulun min ahlil madinati daga wani mutum daga cikin mutanen madina wannan shi ake kira malami suke kira jihalatu sahabi ya kasance an kawo sahabi ba tare da an ambaci sunansa ba shi wannan a ka'idar malama hadisi jihalatu sahabi la ta zo idan ba a san waye sahabi ba baya cutarwa inda an tabbatar sahabin da ya faɗa shi kenan saboda as-sahabatu kulluhum mawdu'un sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi dukkanin su adalai ne da shaidar Allah subhanahu wata'ala da wankewa irin ta Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala dukkanin su ya tattara su ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu dukkanin sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wanda suka mutu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan imani Allah ya ce ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah kana gani Allah zai yarda da mutumin banza Allah ba zai yarda da mutumin banza ba shi sa sabai dukkanin su adalai ne gaba daya da an ce wani mutum daga cikin sabon annabi ya rawaito hadisi to alal aini war ra'asi hadisin mun karfe shi kawai amma bayan su da wannan da wannan lafazin da aka wa arrajulin ba sahabi bane to hadisin ba za a karfe shi ina fata ku fahimta ko inda tabi'i ne zuwa zuwa tabaka da take kasansa to ba za a karba hadisin ba dole sai an bayyana an juwa ne ne sai aga za a iya karbar hadisin sa ko za a je masa kayan sa sannan sai a duba a gani in za a karba sai a karba in ba za a karba kuma sai a aji amma sahabi babu babu wata matsala insha Allah ta'ala malai ce annahu salla khalfan nabi sallallahu alaihi wa sallam yayi salla bayan annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi fa sami'ahu yaqra'u bi fi salati al-fajr sai ya ji annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yana karantawa a cikin sallar asbahi bi qaf wal qur'an al-majid yana karanta qaf wal qur'an al majid irin wannan hadisin ya gabata a baya wa yasin wal qur'an al hakim da kuma surati yasin wal qur'an al hakim ma'ana ma'ana da qaf da yasin annabi ya karanta su a cikin mabambanta raka'o'i rawa abu dawud ar rajul min zuhaina al imam abu dawud ya fitar da hadisi a cikin sunan nasa daga wani mutum daga cikin kabilar zuhaina ita zuhaina din kabila ce daga cikin kabilun larabawa أنه سمع النبي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبي يا جاء النبي إرادة أمنتي سكارة بتا أغريش ينا كرنتا وأتكن صلى أصباهي إذا زلزلت الأرض زلزالها ينا كرنتا إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما ينا كرنتا ونن سورة إذا زل أتكن ركعوئي قدابين صلى أصباهي ذكر قدابين raka'a ta farko bayan fatiha sai ya fara idza zulzilatil ardu zilzalaha raka'a ta biyu bayan fatiha ita ma sai ya karanta idza zulzilatil ardu zilzalaha dan uwan fahimta da kyau ashe kaga ya halatta daidai ne idan ka karanta surori guda biyu sura guda daya a cikin rakoi guda biyu na sallah babu matsala sallah ka tayi idan ka tashi a raka a farko ka karanta fatiha sai karanta qul huwallahu ahad ka ƙara tashi a raka ta biyu ka ƙara karanta qul huwallahu ahad sallar ka ta yi uwa ina fata an fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi barawaitin hadisin yace fala adari ana siya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam am qara'a zalika amdan yace ban sani ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya manta ne ya maimaita surar da ya karanta a raka a farko ko kuma ya karanta ne yana kale abinda malami suka farin jayaro shine annabi ya karanta yana tare sallallahu alaihi wasallam li bayanil jawaz dan yayi mana bayanin abin ya halatta babu laifi za a iya karantawa saboda haka babu laifi mutum zai iya karanta sura guda daya ya maimaita ta babu laifi ma mutum zai iya karanta sura guda biyu a cikin sallah haka ne yawa idan ka gama karanta idan ka gama karanta fatiha idza zulzilatil ardu zilzalaha ka gama sai ka ce بسم الله cikin zuciya sai ka ce qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya ya halatta yanzu ina fata an gani yawa kada wata rana limamin kai karanta maka sura bi kaga kamar yayi kuskure ai ya tabbata a cikin hadisin mutumin nan da aka kawo ƙara sa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi limami ne a unguwarsu to shi kuma al'adarsa shine duk lokacin da ya bude sallah ya karanta Fatiha da sura sai ya cike da qul huwallahu ahad duk irin surar da ya karanta idan ya gama ba zai ruku ba sai ya ce qul huwallahu ahad ya kai karshe sannan sai sai ruku raka'a ta biyu ma haka yake duk sallar shi gaba daya haka yake ka to shine mutanen su daga shi ko wannan ulolan ta ta sa ta ishe su sai sai kai karasa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake yana da husnul ta'lim kyakkyawar hanya wajen karantawa sai ya kirawo shi yace kai bawan Allah me yasa duk lokacin da kai musu karatu sai ka cike da qul huwallahu ahad sai sai rasulullahi wallahi ina san ta ne ina san sura a cikin zuciyata sai Allah ya ce sai manzon Allah ya ce masa san da kake wa wannan sura ya shigar da kai aljanna Allah ya baka aljanna saboda san da kake gudu wannan wa'adi kaga waɗannan an ba su amsa ko ba a ba su ba an ba su amsa ya halatta kenan ko annabi ya tabbatar da shi eh sunna ta qaririya kenan annabi ya tabbatar da shi akan abin da yake saboda haka babu laifi in ka karanta sura sai ka karanta wata surar a bayanta babu laifi yayi ya halatta kuma mun ji a sallar dare ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gari shi yakan karanta bakara da ali imran da nisa'i da a cikin sallah ɗaya abinda ko ya halatta ka yi shi a cikin sallar nafila babu laifi za ka yi shi a cikin sallar farilla ba wani bambanci in ba abin da ya zo ya bambanci ba Allah maɗaukakin sarki ya samu daji mala ya ce hadisi da ta rawar nasa'i an ukbata bin amirin radiyallahu anhu إمام النسائي يقتد حديثي لك صحابي أقبى ابن عامر الله كرم سيردا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤوبتين cewa ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da almu'awwidhataini in aka ce almu'awwidhataini suna nufin qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas in kuma aka ce almu'awwidhata almu'awwidha almu'awwidhat ana nufin kul huwallahu ahad da waɗannan guda biyu in aka haɗe guda uku aka ce al-mu'awwizat aka kawo shi bisigatil jami al-mu'awwizat wanda ake neman tsari da su to ana nufin da kul huwallahu qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas amma aka kawo shi bisigatil tasniya aka ce al-mu'awwizatani to suna nufin da kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas an tambaye shi game da su kala uqba sai uqba yace fa ammana bihima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi salatil fajr da annabi ya tashi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai yayi mana limanci da waɗannan surori a sallar asubahi raka'a farko karanta qul a'udhu bi rabbil falaq ta biye karanta qul a'udhu bi rabbin nas kaga sallah aka yi ta gajeriya sosai kenan ko kuma sallar asubahi wato haka sallar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi take kasancewa kamar yadda na gaya bana jiya mafi yawanci abin da ya fi a sallar asuba shine tsawaita karatu amma an samu wasu gurare yayi karatu gajere to haka ake so wani lokaci limami idan ya zo sai ya karatu gajere ko da a sallar asuba ne wani lokaci kuma mafi yawan lokaci sai ya dogo sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi a cikin sallarsa wannan hadisi yan uwa إمام النسائي يقتد شي في كتاب الافتتاح باب القراءة في الصبح بالمعوذتين فأنا سروري بدابي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ينقوى باب وسو سروري قوة الدعاء قوة أبدا كسني نمان سري ذيك وأنا سروري بدابي haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace ma ta'awwaza muta'awwidun bi mithlihima ma ta'awwaza muta'awwidun bi mislihi ma annabi ce wani mai neman tsari bai taba neman tsari da wani abu da yake waɗannan surori guda biyu ba so da duk wani abin da kake neman tsari da shi daga sharrin mutum da aljan da sihiri da komai bai kai karanta mu'awwidu kai ne ba kula uzu bi rabbil falaq da kula uzu bi rabbin nas shi sa duk mutumin da ya dimanci karanta su a duk bayan sallolinsa guda biyar insha Allah ta'ala sai dai mutum ya kalle shi bai sai cutar da shi ba ko sihiri ko tsafi ko kambun baka ko mai kulumboto ko jifa duk waɗannan abubuwan sai dai karɓi labarin su insha Allah ta'ala kana da daren babu abin da zai same ka karan sallah asubahi ka karanta sau uku uku sallar magriba karanta sau uku uku sauran sallolo kuma a karanta sau daidai wannan suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mantsari ne ko yaro ne ko yaro ne shi ma idan yana wani abin da ake tsammani ko aljuni da a karanta masa su a tofa masa insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace hadisi na karshe a cikin abinda annabi yake karanta a sallar asubahi shine hadisi na goma rawal bukhari wa muslim ma bal bukhari da muslim sun fitar da hadisi an abi hurairah radiyallahu anhu daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda kale yace كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana karantawa fi salatin fajiri a cikin sallar asubahi yana karanta mai alif lamim tanzilul kitabi suratul sajda kenan ranar juma'a ta sallar asubahi wannan al'ada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ranar juma'a yakan karanta suratul sajda a raka'a ta farko wa hal ata ala al insani hal ata ala al insani kuma zai karanta ta a raka'a ta biyu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaga suratul suratul sajada sajada kaga shafi ɗaya ne da abin nan da falle ɗaya haka annabi yake karanta ta gaba ɗaya to shi sa malamai suka ce sunna ce ta manzon Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ga limami ya karanta suratul sajada da suratul insan wannan sunna ce ta annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi to amma zaka ga galibin mutane yanzu ba sa jure ba sa jure wasu limaman zaka ga sai su waye wasu a karanta rabi sai a ƙara karanta rabi wannan wannan ba daidai bane wani sai karanta rabin sajada a ɗaya raka kuma sai karanta rabi wannan ba daidai bane in zaka karanta ta karanta ta gaba ɗaya in ko ba za ka karanta ta baka batta an fahimta amma ka karanta rabi ka ƙara karanta rabi wannan ba daidai bane a sallar juma'a ba ka annabi yake yi in kana da sha'awar kai sunna ka samu ladan sunna babu ne sai karanta sajada da suratul insan in kuma baka da wannan ra'ayin sai ka karanta kowace sura yayin sallaka ta yi insha Allah ta'ala amma dai wancan abin da wasu suke na ga wasu suna yi dan na na taba gani ne ba daidai bane Allah ya sa mu dace in ka samu mutanen da suke masu masu juriya da jajircewa a matsayin ka na limami sai ka ci gaba da karanta musu daidai fi salati dhuhri a cikin sallar azhar yanzu mun gama mun gama da sallar asubahi wannan malam ya buɗe rumar wasu abubuwa daga cikin abin da annabi yake karantawa a sallar asuba yanzu mu shiga sallar azhar fi salati dhuhri a cikin sallar azhar sabaqa hadithu abi sa'id radiyallahu anhu inda muslim hadisin abu sa'id al-khudri Allah kara masa yarda ya gabata wanda imam muslim ya fitar da shi an gabatar da shi a baya hadisin yana cewa annan nabi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kana yaqra'u fi salati dhuhri ya kasance yana karantawa a cikin sallah azhar fil rak'atayn al-ulayayn a cikin rak'o'i guda biyun farko na sallah azhar fi kulli rak'atin qadra 30 aya a cikin kowace daga cikin rak'o'i guda biyun annabi yana karanta gurgudan aya 30 wa fil ukhrayayn a cikin guda biyun karshe kuma qadra 15 aya gurgudan aya 15 wannan hadisi an karanta shi jiya ko kaga za ka ga wacce sura ce take daidai da ayoyi talatin to annabi yakan karanta makamanciyarta rawa muslimun an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala imam muslim ya fitar da hadisi daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah kara masa yarda ala yace laqad kanat salatu adh-dhuhri tuqam haqiqa ya kasance sallar azhar za a tada ita a tsaida ita fa yadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi sai mai tafiya ya tafi zuwa baqi'a makabartar baqi'a makabartar garin Madina da ake binne mutane a can fa yaqdi hajatahu yaje can ya biya bukatarsa ta dan adam a lokacin kada ka manta an riga an tada sallah zai tafi can ya je tada ya je biya bukatarsa kamar ka ce fitsari ko na makamancin haka thumma yatawadda sannan ya tsaya ya alwala thumma ya'ti sannan ya taho ya zo masallaci ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى أما ترى ده هكا زي سماء النفس إرادة أمن تسأر تبتا أغريش أركع الفرق مما يطولها سبو دي يد النبي كي أويت ونركع تفرق يعني وأم في بشنة دكيو هكا النفس إرادة أمن تسأر تبتا أغريش كي كم يدما كي تبياني دي أركع الفرق يكن أويتاتا domin galibi za ka ga mutane wasu hada-hada ta musu wani baya farga ma sai an riga an tada sallah sai ya ji ikama Allahu akbar Allahu akbar an fara ikama sannan sai ya farga ya dauko buta ya alula wani kafin ya alulan nan sai ya shiga ban daki ya kama ruwa idan ya fito ya alula to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda adalci sai ya ja lokacin ya ja karatun dan wa irin waɗannan su ma su zo samu sallah ina fata an fahimta wannan hadisi الإمام مسلم يفتد شيء في كتاب الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر حديث أخو روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك الإمام مسلم يفتد حديث جابر بن سمرة الله كان مسير جايتي النفس إرادة أمن تسأر تبتأ أغريشي ya kasance yana karantawa a cikin sallar azhar suratul layli idza yaghsha wal layli idza yaghsha wan nahar idza tajalla yakan karanta ta a cikin sallah azhar wa fil asri sallah al'asr sai karanta makamanci rasulatul layl wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabus salati babul qira'ati fi subhi wa fi riwayatin yaqra'u fi dhuhri bisabbih isma rabbikal a'la wata riwaya tace kuma annabi yana karantawa sallallahu alaihi wa sallam da suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la sabbih isma rabbikal a'la haka ake karanta sabbih isma haka ake karanta dan galibi ana yin kuskure wani sai ce sabbi isma eh sabbi isma in ka ce sabbi isma zaki sunan ubangiji kenan ba dan asabbu me yake nufi da da larabci yawa me asabbu ba zaki ba kenan zaki kenan ka ce asabbu to in ka ce sabbi isma sabbi isma zaki sunan rabbikal a'la ubangijinka mai girma kaga akwai kuskure eh ba a cewa sabbi isma sabbih isma asali ai fi'ili amri ne sabbih dauri ne akai to da zaka yi wasalin sai sai kasance wannan ha'un din kai mata kasara sai kasance sabbih isma sabbih isma wannan alif din alif ne da ba a furta shi isma ne amma sabbih isma ba a fadan sa eh alu da tashi an tashe shi ina fata an fahimta yau Allah ya samu dace amin ورواه أبو داود بنحوه وزاد الإمام أبو داود يا متدى حديث ديكي مكة من سنوانا أما أتاس رواية يا كارا يتي والصلوات كذلك إلا الصبح حكنا ثورا صلونا ينا كانت سورون مكة من سنوانا إلا الصبح سيدي سلر أصباهي كنزبا سيدي سلر أصباهي فإنه كان يطيلها ita sallah asubahi annabi yana janta yana tsawaita ta tsira da aminci tsara tabbata a gare shi روى النسائي عن البراء رضي الله عنه قال عن كربو دغ امام النسائي دغ براء دان عازم الله قال مسير دايتي كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر من كسنتي منا صلى ازار ابايا النبي صلى الله عليه وسلم تبتا غريشي فنسمع منه الايه sai mu ji aya ɗaya ta bayyana daga gare shi ta fito ya faɗe ta a fili sallallahu alaihi wasallam ba'adal ayati bayan ayoyin da yake karantawa min suratul luqman daga cikin suratul luqman sai mu ji annabi ya bayyana wata aya guda ɗaya daga cikin ayoyin da yake karanta na suratul luqman ma'ana sallar azhar annabi ya karanta wata sura kenan suratul luqman suratul luqman wadh-dhariyati ko mu ji wata aya ta bayyana daga cikin suratul dhariyati annabi ya karanta suratul dhariyati a sallar azhar wa rawan nasa'i aidan an Anas radiyallahu anhu qala Imam an-Nasa'i ya fitar da hadisi daga Anas bin Malik Allah kara masa yarda yace inni sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam adh-dhuhra ni nayi sallah tare da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallah azhar fa qara'a lana bi hatayn suratayn fi rak'atayn sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta man waɗannan surori guda biyu a cikin rak'o'i guda biyu wanda surori ne sabbi hisma rabbika al'ala wa hal ataka hadithul ghashiya annabi yana karanta wadannan sallallahu alaihi wasallam وروى أيضا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكنا يروي حديثي شي إمام النسائي ني دغ جابر بن عبد الله الأنصاري الله قال مسير دا دغ جابر بن سمرة عفوا جابر بن سمرة الله قال مسير دا ya ce hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kana ya kasance qara'u fi dhuhri wal asr yana karantawa a sallar azhar da al'asr bis sama'i dhatil buruj da was sama'i dhatil buruj was sama'i wat tariq da kuma was sama'i wat tariq wa nahwihima da makamantansu yan uwa mafi yawa mafi yawa sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karatun sai da yake idan ya dau farkon sura sai ya kai karshen ta mafi yawa haka yake shi san kaji an ce annabi ya karanta sura kaza galibi yakan karanta ta ne daga farko zuwa ƙarshe shi sa jiya kaji da ya ɗauko suratul mu'minuna menene ya tsaye da shi ya ruku'u shine tari da ya kama shi amma galibi sallar idan ya ɗau sura yakan kai ƙarshen ta to a sallar asar da azhar annabi yakan karanta wa sama'i zatil buruj wani lokaci ya karanta wa sama'i wa tsariqa ɗaya raka'a da wa nahwihi ma da makamantan waɗannan surori irin masu tsayi irin nasu wa huwa inda abi dawuda ayban wannan yana wajen abu dawuda kuma galibi ɗan uwa zaka ga sallar da ake boye karatu galibi sallar da ake ɓoye karatu a cikinta sai ka ga da yawa daga cikin 'yan uwa limamai ana samun kurakurai a ciki sai ka ga idan sallar da ake bayyana karatu ne sai ka ga limami ya tsaya ya yi karatu mai kyau ba haka ba ne yana fitar muku da makari a hankali a hankali to amma idan da za a gama raka'o'in nan guda biyu kamar sallar isha idan da za a yi za a tashi raka'a ta uku wacce ake yaƙoyi kankace mai sai ga ya ruku ba haka ba ne wani wallahi kamun ka gaba kai kana karatun fatiya tunda a koye yake karatu kamun ka gama shi ya tafi amma sai ka kwatanta lokacin da yake karantawa ba a koye ba ya yake karatun karatu yake tartilan ira'a muzawwada a hankali mai kyau yan uwa yadda kake karatun sallan nan a fili haka ake so kai shafu haka ake so kai shafu yadda bakin ka yake farkata haka rinka yinsa kowanne kana fitar da harafi da ya kamata me bambanci ko bambanci wannan kana bayyanawa ne wannan baka bayyanawa kana jin sa hankali amma wallahi wani kamun ka ce kafin ka zo ihdina siratal mustaqim shine ba min ya gama kuma shine daze yake muku karatu a hankali mai kyau mai dadi kaga wanda sai kasance kamar akwai matsala a cikin irin wannan ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya samu dace حديث نبقى نكرشي روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما الإمام أبو داود يفتد حديث دك صحابي عبد الله بن عمر الله كارا مسيردا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر النبي قراد أمن سيسقارة تبتا أغريشي ياي سجد أتكين سلر أزهر ثم قام sannan bayan yayi sujada kawai sai miki faraka sai ruku sai kuma ya ruku dan ku an gano da sujada ce ko sujudu tilawati ma'ana sajadar tilawati kenan ko sujjadar da ake yi idan ka karanta alqur'ani ne da inda yake bayani a wajen sujjada to irin ta yayi a cikin sallar azhar ba sai sallar da ake bayyana karatu ce kadai ake sujjada ko wacce ake koyi karatu in ka karanta inda ake sujjada to nan ma za ka yi sujjada sai dai kawai ma musu ga ka faɗi ka ce Allahu akbar ka ce kai sujjada idan kai sujada wa goshin ka yi kasa ka girmama Allah madaukakin sarki babu abin da za ka karanta sai kuma ka dago sai ka cigaba da karanta ina fata an fahimta yawa to ana yin haka ko a sallar da ake bayyana karatu ko a sallar da ake koyi karatu to annabi yayi ta yace fara'aina annahu qara'a tanzila sajda sai muka ga abinda annabi ya karanta a cikin wannan sallah ita ce abin nan alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin cikin suratul sajda kenan ma'ana annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta suratul sajada a ina a sallar azhar sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi al-imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin kitabus salati babu qadr al-qira'ati fi salati adh-dhuhri wal asr wal asr sai mu dakata an insha Allah ta'ala sati bi zuwa sai mu tashi sallar juma'a mu ji annabi yake karantawa a ciki Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah subhanahu wata'ala ya fi mana to a karama kallawa bismillah gaskiya ne sallar da ake koyi karatu ba gaskiya ne sai wasu amma kuma masu tawuri suna tawuri da kan cewa annabi sallallahu alaihi abin koyi ne da yake bayyana ayoyi don mutane su dinga fahimta ko kuma su yi irin wato karatu da yake to amma sai zama su yi zuwa su ne ba masu karatu kusan rabin karatun su ma na a sa da su zaka a bayyane take suna yi a bayyane kana na gari to da wannan da kuma hatta ma wata da ake ko ta giya ko sauran al'ummi da ake sai ga wasu na bayyana kai kuma da kuke fito da su ta kai gaskiya gaskiya shin wannan daidai ne dangane da wannan hadisi da aka da kowane a ba daidai bane gaskiya abinda malai yake cewa shine mun yi bayani annabi yana diyar da sahabbai wata aya kun ji aka ce fa yusmi'una al-ayata ko yana jidda mu aya in aka ce al-aya guda nawa kenan guda ɗaya kenan haka ne ku inda ayoyi ne cewa za a yi fa yusmi'una al-ayat yana jidda mu ayoyi shi sana kwatanta mana kana cikin karatu sai a ji wata aya guda ɗaya ta bayyana saboda haka karanta kai karatu kusan rabin karatu a bayyana wannan ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane eh ba daidai bane sannan kuma kun ga ai abin da hadisin yace ahyan ba ko da yaushe ake yi wani lokaci annabi ya kai ba ko da yaushe ba ka dau abin kuma ko da yaushe kai dai shi ma wannan ka saba wa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mumini a wajen bin sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to zai ba abin da mai alayi ya faɗa wa ya ce fa inda amrihi wa nahyi eh shi addini inda aka tsaye da kai dan uwa shi matsala abin da matsala abin da ya shafi biyayya ke abin da ake so shine inda aka tsaye da kai ba a so kai gaba ba a so kai baya ana ake so ka tsaya shine abin da malam Abdurrahman al-Akhdari yake nufi mutum ya tsaya inda amri wurin da aka umarce shi kada ya gaba kada ya baya duk abin da yake addini ne shari'a ce to so ake ka kada kai ka gaya aka ce kai sai ka yi shi yadda aka nuna maka ba a so ka ƙara ba a so ka rage sannan abin da ya shafi tasbihi duk inda aka ce a yi tasbihi ko a yi wani abu a cikin sallah a koyi to abin da ake so shine ka yi shi a koyi lokacin da kake yi na kusa da kai yana ji to wannan bai zamto a koyi ba kenan bai zamto a koyi ba kenan aka ce ka yi shi a koyi bakin ka yana motsi amma na kusa da kai baya wannan a koyi kenan saboda ka duk inda aka ce ka yi karatun sallah a koyi ka yi zikiri a koyi zikirin ruku'u zikirin sujjada tahiyya dagwa duk haka ake yi don haka ba daidai bane wasu zaka ji suna bayyana ba daidai bane suna cakuɗa wani kusa da su suna su karatun da suke ana ana ta su tahiyatu lillahi wa salamu alaikum kana ta kana jin abin da yake ba ba daidai bane ba kuskure ne wannan ai bayyana ba ke annabi yana tayya ne amin a koye ke ba a fili ba to da ka sai ka kokari ka koyi ya koyi wasu zaka ga sun riga sun saba ne sun riga sun saba amma dai sabon ka ba zai mai da abin da ba ba daidai bane sai a gyara da Allah sai a gyara saboda ko dan kada ka cutar da na kusa da kai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sallah yake yi a cikin sallah yana karatu ne sallah annabi ana shi yace shi ta naji ana jayayya da ni a karatu na ina jan karatu ana ja wani yana yi a bayan annabi annabi yace ku daina yi ya hana su tare da cewa cikin abin da za su karanta a sallah akwai suratul fatiha wanda wajibi amma annabi ya hana su saboda me saboda karatun sai na shiga cikin nasa suna takuɗa mai karatu Allah ba ku sarki ya samu da tsari
sai akwai
akwai janari da na kace a sanar da yan uwa za a yi